له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة a wannan safiya mai albarka yau muna ranar laraba ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha takwas ga watan biyu shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka domin ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma a wannan wata mai albarka a wannan wata mai yawan tarin alkhairai wannan wata na ramadan dukkanin godiya da yabo da jinjinawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah wanda ya ƙaddari rayuwarmu ta kawo wannan lokaci domin da yawa daga cikin mutane sun yi buri ina ma rayuwarsu za ta kai wannan lokaci domin su rabauta da abin da mutane suke rabauta da shi na ainihin wato wannan alkhairi da yawan mutane sun yi fatan ina ma ko da sa'a ɗaya daga cikin waɗannan wannan wata na ramadana rayuwarsu ta kai amma Allah bai so ba ko jiya akwai dattijuwa wacce ta rasu a nan makocin makotan masallaci girma ta kallon masallaci ana ce mata malamin hafsa ko yayar bello ake ce mata Allah ta'ala ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya ta aljanna makomata Allah madaukakin sarki ya sanya wannan jinya da ta zama kafara a gare ta to kun ga rayuwa kenan ita ana gobe za a fara ramadan Allah ya mata cika don haka jama'a wannan damar da Allah madaukakin sarki ya bamu na rayuwa da lafiya muka kawo wannan lokaci ba karamin alkhairi bane ba karamar dama bace Allah madaukakin sarki ya bamu jama'a kowa ya ce alhamdulillah alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi wa sahabbansa abin nan mai ake cewa ne mara abin da Ramadan, barka da shigowar Ramadan, ina cewa ƙwadi ja kuma Ramadan. Ramadan ya zo muku, shaharun mubarakun wata ne wanda yake mai da albarka. Ana rubuce ƙofofin aljanna, ana rubuce ƙofofin da ana ɗaɗɗaure shedanu a wannan wata akwai wani dare wanda shi ne alkhairi ya da tare guda dubu shi ne damu ne rufin fasi wanda shi wanda ya haɗa a cikin wannan da ya ke na fi lana kuma ina fi wannan mafi azumar da ina da kuma lafiya a wurin Allah Allah ya sanya mu daga shi waɗanda za su yi tsayuwar Ramadana da imanin da ya Allah ya wannan kenan jama'a kwarai yana da muhimmanci ka san wannan abu na biyu jama'a shine wannan lokaci da muka samu na gabatar da karatu lokaci ne mai albarka duk duniya babu wani majalisin da Allah ya fi so kamar majalisin da ake karanta ayoyin alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa shi yasa shi ramadana wata ne wanda ake so shi ƙur'anin ba kawai ka karanta shi kaɗai ba a'a ka yi ƙoƙari ka san ma'anoninsa ka yi ƙoƙari ya zama kana rayuwa tare da alƙur'ani ka san ma'anonin sannan ka yi ƙoƙarin yin aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne idan ka samu kanka a wannan domin jama'a mafi ƙarancin abin da za ka samu Allah maɗaukakin sarki zai maka goma shi da shi shine Allah maɗaukakin sarki zai gafarta maka zunubanka kakaf ka koma kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka idan kana zuwa irin wannan majalisi muna fata Allah madaukakin sarki ya samu zo da ikhlasi dukkanin abin da zamu yi da abin da zamu faɗi Allah madaukakin sarki ya mana albarka a ciki abu na uku jama'a shine za mu ci gaba da gudanar da wannan karatu da izinin Allah kamar yadda muka saba ƙoƙarin fassara alƙur'ani mai girma da wasu ayoyin na alƙur'ani mai girma waɗanda suka yi ƙarin bayani da fashin baki game da sashinsa da sashi domin alƙur'ani sashinsa yana fassar sashi Allah ya maɗaukacin sa jika da da mu abu na biyu shine ƙoƙarin fassara hadisi ƙoƙarin fassara ayoyin alƙur'ani da abin da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa wannan shi ne mafi kyawun fassara fassara alƙur'ani da wani ɓangare na alƙur'ani fassara alƙur'ani da abin da ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fassara alƙur'ani da abin da ya tabbata na maganganun sahabbai waɗanda su sun halarci lokacin da ake saukar da wannan alƙur'ani kuma sun ji daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya saukar da ayar cewa wa aqimus salata su sahabbai sun fi ka fahimtar cewa me Allah yake nufi da aqimus salata me yasa saboda manzon Allah ya yi aiki da wannan ayan practically sun gani da su aka yi kuma suka rawaito mana yadda manzon Allah ya yi jama'a mun gane wannan saboda me saboda abin da muke rayuwa da shi a yau yadda aka samu wasu 'yan kala kato waɗanda ke ƙoƙarin raba alƙur'ani mai girma da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna ƙoƙarin batar da mutane ga barin bin hanyar Allah. Za ka ji suna kawo fassarori marasa kan gado game da alƙur'ani. Za ka ga suna yin abin da suka ga dama ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zagin malamai magabata da irin waɗannan ababe. Wanda da izinin Allah tafsirin ma'abana zai mai da hankali kwarai wajen ƙoƙarin mai da martani da fahimtar da mutane alaƙar da ke tsakanin alƙur'ani mai girma sashinsa da sashi alaƙar alƙur'ani mai girma da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yadda za ka gane babu yadda za a yi kaɗayin aiki da alƙur'ani zalla ba tare da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ba hujja kuwa saboda Allah maɗaukaki da kansa ya faɗi a cikin littafinsa cewa mun saukar da wannan littafi gare ka ne domin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar gare su domin su yi tuntuntuni game da ayoyin Allah sannan Allah ya ƙara cewa ba mu aika wani manzo daga cikin manzanni ba zuwa ga mutanensa sai da harshen da mutanensa ke magana da shi domin ne musu bayani dalla dalla don su gane su fahimci maganar Allah domin su aiki da shi ina fata mun gane wannan insha Allah ta'ala wannan shine abin da zamu ci gaba da tafiya akai sai kuma abin da malamai magabata suka rubuta a cikin littafan tafsirai daban-daban tunda babu wani littafin tafsiri wanda zamu ce kwaya daya shi muke bi dikin dikin a kokari ne na fassara alqur'anin da abin da ya tabbata daga cikin abin nan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da zantukan magabata na kwarin Allah ya madaukakin sarki ya jigan su baki daya Allah kuma ya karin yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karin salati da aminci da girmamawa da albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a wannan shine a takaice insha Allah ta'ala shimfidar mu ta wannan shekara insha Allah don haka idan akwai wanda ke da wata tambaya idan an kammala karatu to a aiko da tambayoyi saboda karancin ilimi wanda Allah madaukakin sarki ya bamu za mu je da takardar gida mu nazarta mu duba mu ga abin da za mu iya dubawa sannan mu zo mu ba da amsa mu ba malamai bane masu fatawa wanda zaran an kawo magana za ka ba da fatawa kai tsaye lallai ne sai mun je mun duba mun yi bincike mun tabbatar da abin da ya tabbata a ilimi saboda kar mutum ya wa Allah madaukakin sarki kiran ƙarya ko ya kirkiri ƙarya dingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan yana da haɗari na ko da ka aiko da tambaya ko kin aiko da tambaya shi ka ji ba a amsa wannan tambayar ba ka ka ɗauka mun manta ne ba mun manta ba kila binciken ne bai kai zuwa ga tambayar ka ba wata rana zaka ja amsa ta insha Allah ta'ala da ka ina so masu sauraro kan wannan Allah madaukakin sarki ya mana jagora a shekarar ta gabata a ƙarshen lokacin da muka yi tarjama ma'anar Qur'ani mai girma mun tsaya ne a kisar annabi Ibrahim alaihi salam da mutanensa mahaifinsa da mutanensa bayan mun yi wannan muka shiga cikin bayani dangane da abin da ya tabbata na albarka da Allah ya wa annabi Ibrahim da sakayya da Allah yi masa akan jajircewa da ayyuka na kwarai da tsayawa akan tauhidi da kaɗaita Allah matsakaicin sarki da bauta da yayi Allah ta'ala ya bayi ya bada annabta da manzanci a cikin zuriyarsa wanda in muka ce za mu ɗauki karatun daga inda muka tsaya saboda ƙwarewar lokaci a ranar da za a rufe to gaskiya ba za mu iya fahimtar ayoyin da ya kamata ba don haka za a yi haƙuri za mu fara ga faɗin Allah ta'ala wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman aliha ko da gundarin ne mufassara zuwa inda muka tsaya sai mu dora insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci tare da ni ga alaramma Sheikh Habib Umar Yaqub alaramma mai rangada mana kira'a Allah ya rayuwa albarka tafaddal sheikh
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى يشي وإذ قال إبراهيم لأبيه آبرا كما كتنا لوكا شند النبي إبراهيم عليه السلام yace wa babansa azara atattakhidhu asnaman aliha yanzu za ka riƙi gumaka a matsayin alloli inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ni ina ganin ka kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyaniya وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض التي كما هكذا مكنونا وأن إبراهيم ملكي نسمي لك السيبة كلا مكنونا مسا جرمان هلبتون سمي لك السيبة كلا وليكون من الموطنين دومين يزمتو لك تشن masu sakankancewa masu yaƙini game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa. Allah ta'ala ya ce falamma janna alaihi layl yayin da dare ya lullube shi ra'a kawkaban sai ya ga wani tauraro qala hadha rabbi da nan Ibrahim ya ga tauraro sai shi a wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da wannan tauraro ya faɗi qala yace la uhibbul afilina kai ni bana son mai faduwa bana son mai gushewa in shine Allah ai bai kamata ya gushe ba ya kamata ko da yake zama yana ji na yana gani na yana kulawa da motsi na duk abin da zan nema in bida ya zama daga wurin sa zan bida daga wurin sa zan nema falamma ra'a al-qamara bazighan yayin da tauraro ya bace ya zama wata ne kaɗai a ina a sama. Ƙwala haza rabbi sai ce kai wannan shi ne Ubangiji na. Falamma afala yayin da ya faɗi ƙwala ya ce, La in lam yahdini rabbi lallai idan Ubangiji na da shi yadda ni ba la'akunanna min alqawmi dhallin lallai zan zama daga cikin mutanen da tabatattu فلما راى الشمس بازغه قال وتا تايمي ita ma ta wuce falamma ra'a ash-shamsa bazighatan gari waye yayin da ya ga rana ta fito qala yace hadha rabbi wannan shine ubangiji na hadha akbaru kai wannan ma yafi kowanne girma me ya faru falamma afalat yayin da ita ma ta fadi ta gushe bata dare ya fara shigowa qala ya qaumi yace kai ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikuna lalle ni na barranta da abin da kuke hada Allah da shi a wurin bauta an gane wannan ko inni wajjahtu wajhiya lalle ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa ga wanda ya kage halittar sammai da ƙasai ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba. Hanifan ina mai miƙewa a kan tafarkin kaɗai ta Allah, ina mai kaucewa dukkan wata hanyar da za ta kai ni zuwa ga shirka da Allah. Wa ma'ana minal mushrikina kuma ni ba ni daga cikin masu haɗa Allah da wani a wurin bauta. Annabi Ibrahim alaihi salam idan muka kalli waɗannan ayoyi daga can zuwa nan shi ne faifin farko annabi ibrahim alaihi salam ya yi amfani ne wajen yi wa mutanensa bayani da abin da yake na zahiri wanda kuma hankali yake ɗauka ya so da yawa ba kowa ke gane nasi kai tsaye ba wani da za ka yi wata guda shekara kana karanta masa ayoyin alƙur'ani kana ruwan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk bayanin da za ka wallah ba zai gane ba amma idan ka buga masa logic an gane ka yi masa amfani da al'adillatul aqliya dalilai na hankali wanda ke nuna abin da kake so ka bayyana masa sai ya gane sai fahimta shi yasa alqur'ani cike yake da kissoshi domin kissa tana sa mutum ya fahimci wani abin da da bai gane ba kuma ya gane abin da zai iya yin tunani ba yau farau ba kuma ba kai shi karau ba mun gane wannan to wannan yana daga cikin balagin alqur'ani mai girma wajen yi wa mutane bayani annabi ibrahim alaihi salam yana son ya nuna musu waɗannan gumakan da suke bautawa to fa ba za su iya tsinana musu komi ba kuma ababe ne wanda su masu gushewa balma ko da hannayenku ne kuka sassaƙa su kuka gyaggyara su kuka gyara inda za ku sa su kuka tsayar da su ba su ci ba su sha ba su motsi ba su iya yin komai to ga ma wanda ke iya yin komai zai fito ya koma ya fito wata rana a nan ya koma a can ai in ma akwai wanda ya kamata ce a bautawa ai wannan ne kun gane karatu to ba ba kai tsaye bane wani lokaci idan mutum yana aikata barna kenan zaka je mishi ka ce kai wani wannan abin kafirci ne kai kafiri ne a ba ka ake da'awa ba ana lallabawa ne a hankali don kowane ɗan adam akwai irin yanayin fahimtarsa da Allah madaukakin sarki ya bashi gwargwadon irin tashi don haka annabi Ibrahim alaihi salam sai ya amfani da wannan don mutanensa da mahaifinsa su shirya zuwa ga mene alqur'ani mai girma to shi ne sai kawo wannan tsari annabi ibrahim mun ji labari a surori da yawa inda yake wa mahaifinsa mene wa'azi kuma nan ne wuri na farko a cikin alqur'ani mai girma inda aka hikaito labarin annabi ibrahim da mutanensa tsakaninsa da wa da mahaifinsa da mutanensa a suratul an'am ina fata an gane wannan to annabi ibrahim alaihi salam ya yi kokarin bayyana musu wannan Allah kuma ya nuna masa malakutu samawati wal ard dukkanin mulkin Allah da taurari da sammai da kasai baki daya da irin girman halittu da Allah ta'ala ya halitta domin ya ƙara yaƙini da samun tabbacin cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa sannan qur'ani ya ce mana wa in qala ibrahimu li abihi azara za ka ji wasu daga cikin malamai suna fassara cewa ai shi azaran nan ba baban annabi Ibrahim ba ne ƙanin mahaifinsa ne to wannan zance ne da ƙarya alƙur'ani ba gidajen littafi ba ne duk abin da Allah zai yi bayani zai bayyana shi ne ƙarara da ƙanin mahaifinsa ne Allah zai ce li ammihi ko kuwa in ƙanin mahaifiya zai ce li khalihi ko ba haka bane domin qur'ani ya mana aw buyuti a'malikum aw buyuti akhwalikum babu irin zancin da qur'ani bai yi magana akai ba zaka jama'a ba daidai bane cin gyaran Allah ne subhanahu wata'ala a wannan bigiri don aka fassaran akai wancan gaskiya ba daidai bace kokarin tawilin alqur'ani ne ba inda Allah madaukakin sarki yake son a fassara ba dan kaga anan yace li abihi azara ko mu koma sauran wuraren سورة مريم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم كوشلا كجل سورة الشعراء أنقلي إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كذا من كذا ka wuce su safat ya ƙara bayyana musu ya ce musu menene إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون قال كو أول وري ألا سؤال لأبيه لأبيه لأبيه أشير ما هي سن النبي إبراهيم اللي ولد النبي إبراهيم يفتوى الأنثى شيء كبر الله ba dole bane ya zama Allah madaukakin sarki ya fitar da rayayye a cikin rayayye a ka'idar Allah ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy ko wa yukhrijul mayyita min al-hayy Qur'an ya zo da wannan ba ka'ida bane dole sai mahaifinka ya zama musulmi sannan kai ka zama wani musulmi wannan ko ya riga ya gabata wannan ba ma ka da bukatun wani abu don wannan abin duk shine abin da ya faru da yawa daga cikin sahabbai al-walid ibn al-mughira babban mutum ne a garin makka amma ɗansa khalid ibn al-walid ya zama mene sayfullahi al-maslul shi kuma qur'anin Allah yake cewa sanasinuhu ala al-khuntum Allah kuma yake cewa sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar لا تبقي ولا تذر لواعة للبشر duk wannan gargaɗin ga mahaifin Khalid ibn Walid akai amma Musa ya ce to gaskiya ni zan bar addinin nan saboda mahaifina yanzu ya za a yi magana kullum a dinga jan aya ana cewa mahaifina dan wuta ne ni ma barin bar addinin kaga da an zamanin ne barin addinin za su musamman irin waɗanda ake yaudarar su da sunan son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sunan addini za ka ga irin abin da ke faruwa kenan wani zai kalli wani ya ce to shi ya yarda ko ma wannan dan wuta ne shi ma ya shiga wutar a'a saboda kai jahili ne baka san wutar bane wallahi inda ka san wutar Allah da baka faɗi wannan maganar ba a'a jahilcin ka ne ya ja ka wannan muna fata Allah ya yafe maka jama'a mun gane wannan to annabi Ibrahim ya wa babansa wannan wa'azi yace yanzu za ka yi gumaka a matsayin alloli da za ka dinga bauta musu lalle ina ganin kai da mutanen kuna kan fata mabayyaniya to sai ya buga musu wannan misalai taurawo ya fito ya ce kai wannan ubangiji na ne sai ya shuɗe wata ta fito a'a wannan shine ubangiji na yaga shi ma ya shuɗe ya wuce a'a rana ta fito ita ce wannan shine ubangiji na shine mafi girma shi ma yaga ya faɗi kuma duk jama'a suna gani to ƙarshe saboda ya kafa hujja sai ya ce inni wajjahtu wajhiya lillazi فطر السماوات والأرض حنيفا للي نا فسكنتر دفسكاتا ga wannan wanda ya kayi halittar sammai da ƙasai kuma hanifan kalman hanif shine wanda ya zama amince akan hanyar kaɗai ta Allah wanda kuma ya bijire ma duk wata hanyar da za ta kai shi zuwa ga shirka da Allah shi mai kalmar mene hanif sai ce wa ma ana kuma ni ba na cikin minal mushrikina daga cikin masu haɗa Allah da wani a wurin bauta. To bayan ya faɗi wannan, to ai kasan dole za a jayayya ko? Eh dole za a ji dadi. Wanda yake gani yana kan daidai, shi ma zai ce ga hujjojinmu. Shi ma wanda yake gani yana kan ɓata, shi ma zai ce ga hujjojina. Shi yasa malamai ke cewa ma dalla man dalla illa tahta hujjatahu. Wanda ya ɓata bai ɓace ba sai akan hujjarsa. yana ganin shi ma wannan hujja ce yake da ita jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace sai ya ce mene wa hajjahu qawmu قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع, كل وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الله أكبر Allah madaukaki sarki cewa hajjahu qawmu sai mutanensa suka yi jayayya da shi annabi Ibrahim kenan akan cewa su bar bautan gumaka su dawo zuwa ga me bautan Allah madaukakin sarki shi kadai وحاجه قومه sai mutanensa suka yi jayayya da shi qala yace da su atuhajjuni fillah a wata qira'a atuhajjuni fillah yanzu ku a wata qira'a kenan yanzu ku za ku yi jayayya za ku rika jayayya da ni fillahi game da kaɗaitakar Allah an gane wannan ne wa qad hadan alhali tabbas shi Allah shi ya shiryar da ni dan haka ku sani wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a ni bana jin tsoron abin da kuke hada Allah da shi a wurin bauta sai dai abin da Allah ta'ala ubangiji na yaso wasi'a rabbi kulli shay'in ilma kuma ubangiji na ya yalwaci komai da iliminsa ubangiji na ya san komai babu wani abu da ke buya masa afala tatazakkarun yawai ba za ku dinga wa'azantuwa ba ba za ku dinga tuntuntuni ba wa kaifa akhafu ma ashraktum ta yaya ni zan tsoraci abin da kuke hada Allah da shi a wurin bauta wala takhafuna annakum ashraktum billah amma ku ba ku a jin tsoron kuna haɗa Allah da wani a wurin bauta ma lam yunzil bihi alaikum sultana abinda Allah bai sokar da wata hujja mabayyaniya gare ku ba fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn to cikin bangarorin nan guda biyu jani da ku wane ne ya fi cancancin ya samu kariya da tsaro in kuntum ta'lamun in da gaske ne kuna da ilimi kamar wani ya yi tambaya sai ake Allah ce allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmi ba su cakuɗa wannan imanin nasu da zalunci ba ulaika lahumul amnu waɗannan su ne suke da kariya waɗannan su ke da tsaro wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu Allah ta'ala ce wa tilka hujjatuna kun ga waɗannan su ne hujjojinmu atainaha ibrahim ala qaumi waɗanda muka bai wa annabi ibrahim ya je da su ga mutanensa narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka muna ɗaga darajar wanda muka so daga cikin bayinmu inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka mai yawan hikima ne sannan mai yawan sani ne kaga anan rigima ta ƙare su suna ganin cewa in fa ce in fa ce ba za ka bautawa ababen halitta ababen mutumin namu ba za mu sa fa cutar da kai za mu sa su kashe ka suna masa barazana da gumaka waɗanda ba su ji ba su gani ba su yi izina wa kansu komai mun gane wannan kai to shi ne Ibrahim ke cewa yanzu ni za ku jayayya da ni game da kaɗaitakar Allah a wurin bauta وقد هداني الهادي وبنجي ناشر يدني تشرك ولا أخاف ما تشركون به وسني waɗannan gumakan da kuke haɗa Allah da su a wurin bauta ni ba na tsoron su kwata-kwata an gane wannan ai yawwa ba na tsoron su kwata-kwata illa an ya sha a rabbi shai'a sai dai idan Allah ubangiji na ya so hakan in ji tsoron su wasi'a rabbi kulli shay'in ilma Ubangiji na ya yawanci komai da ilimin sa ma'ana Allah maɗaukakin sarki mai yalwan ilimi ne. Allah maɗaukakin sarki mai yalwan alkhairi ne, ya san kowa da komai da abin da kowa ke aikatawa. Ya alamu sirra wa akhfa ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun duk abin da za ku bayyana kai ba wannan ba hatta ƙwayan ƙasa na ƙwayan zarra da ke ƙarƙashin teku a cikin duhun dare Allah ya san da zamansa ka duba girman Allah wa indahu masatiqul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da budan gaibi babu wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san duk abin da ke rayuwa akan tudu da teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu babu fallan abin nan itace in ina nufin wato ganyen itace da zai balle ya bushe daga jikin itacensa ko ɗanye wanda zai faɗo daga jikin itacensa zuwa ƙasa illa ya'lamuha face Allah ya san da wannan abu wala habbatin fi zulumatil ardi duk wata kwaya da ke karkashin duhun ƙasa Allah ya san da ita wala rutubin kai babu wani abu wanda yake ɗanye wala yabisin babu wani abu da yake busasshe illa fi kitabin mubin face yana wajen littafi mabayyani shi ne lawhul mahfuz zaka Allah ya san komai ya yi roci komai da da iliminsa amma shi dan adam ilimin da aka ba sa takaitacce ne yanzu da muke cikin masallacin nan babu wanda ke hangen ina hangen waje ballantana ya ga me ke faruwa amma shi Allah ba ka ilimin sa yake ba Allah ya san da mu ya san da kowa na duniya wani bangaren suna dare wani bangaren suna safi wani bangaren suna rana wani bangaren suna yammaci ko ina da ina da abin da kai ko mun kowa Allah ya sani kuma ya kiyaye wasi a rabbi kulla shay'in ilma ubangijin mu ya yi wasu komai da ilimin sa sai ku afala tafakkarun yawai ba za ku wa'azantu ba me yasa ba za ku ji wa'azi ba wa kaifa akhafu ma ashraktum ta yaya ni zan ji tsoron abin da kuke hada Allah da shi a wurin bauta gumaka ne fa shi yasa ma yace babansa lima ta'budu ma la yasma'u dan me kake bautawa abin da baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'a kuma baya iya tsinana ma komai lura da wannan nema yasa Allah subhanahu wata'ala yayi wani tagomashi na alkhairi ga wani ga annabi Ibrahim alaihi salam a wani wurin da yazo yin wa'azi to wannan karan kuma ba ai wa'azin da zancen baka ba kadai me aka yi sai da aka yi shi da aiki sun zo za su tafi wajen bautan su sai ce musu yiban da lafiya sun juya sun tafi sai gurin gumakansu yake da su kai ita ku ba ci abinci ne ya ga shuru ala ta'kulun shuru ma lakum la tasdiqun me yasa ba ku magana shuru allati faraga alaihim darban bil yamin alai ibrahim ko sai ya dauki gatari sai ya fara fassara su da hannun damansa gumaka sun yi raga-raga fa aqbalu ilaihi yaziffun sai ga shi sun taho suna ne suna gaggawa qala wani kuma kan wannan abu kaza da kaza a ta'buduna ma tanshitun yanzu abin da kuka sassaka da hannayenku kuke bautawa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to ai Allah shi ya halicce ku da ma abin da ku kuke aikatawa Allahu akbar ku duba jama'a irin alkhairi da da'awan Allah Ibrahim alaihi salam a wani wurin Allah ya bamu labarin cewa yayin da aka ce da fito wane ne mu kuma kan wannan aika aika aka ce ai mun ji wani saurayi yana yawan zagin gumakan nan naku ana ce mishi Ibrahim ci kai ku je ku zo ku zo ku je ku zo da shi akan idan mutane dan mutane su ce da komai ma a yi a gaban su kaca a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim yanzu kai ne kawa waɗannan gumakan namu aika aika irin wannan sai ce musu a a bal fa'alahu kabiruhum hada yace a babban su ne gashi kishi ne kama shi ya ga shi babba abauta mishi kanana ma abauta musu kawai shi kawai sai ya sassara sauran saboda ya zama shi kadai sai kuma wannan ya kalli wannan sai wannan ya kalli shi kai wannan fa ya fara yana mana hankali fa to amma ko din fa sakarkaru ne fa ya za a yi wannan abin ya faru ko dama ba sa iya kansu komai to amma ya za a yi babban ma ya ce tun abin da baya motsi to ai kuma baya ji to ai baya gani to ai baya motsi ya zai ya iya kare ɗan uwan shi ina ba dan gane wannan kaga annabi Ibrahim annabi sai ya jira musu mene kalubale thumma nufisu ala rusihim kowa sai ya sadda kai haka bayan Ibrahim ya yi magana ya ce babban su ne za ka sun ba amsa ko yawwa idan ba nafsi sai na wuce aka yi haka a cikin duk to to ce to ai ka san ba sa magana su da kansu ba laqad alimta ma haula yantiqun to ai ka ce mu tambayi babban to ai ka san ba sa magana sai ce musu ah afata'buduna min dunillahi to yanzu ku za ku dinga bautawa abin da ba Allah ba ma la yanfa'ukum shay'an wanda ba zai iya amfanar da ku komai ba wala yadurrukum ko ba zai iya amfanar da ku komai ba sha'uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah kir da ku da abin da kuke bauta kuma bayan Allah afala taqilun wai ba za ku hankalta ba to daga nan kawai sai sarkin ya kalle su su kai ba za mu wannan mutum ba ko ma me ba wani waye waye kawai qalu harriqu shi kai ku kona shi aka ji aka aka hada wuta aka hada kirare a cikin wani rami aka kunna wuta malam ki harriquhu ku kona shi amma ku ji maganar su wansuru alihatakum to wani abin bautan da ake ake roka kuma kace ku taimaki gumakanku ba wai su gumakan su taimake ku ba na fatan gane wannan to haka aka yi da Allah ya tashi ganin dama kuma an tashi a majejiwa an jefa shi a wutar kafin ya kai wuta yana sama yace hasbi Allah wa ni'mal wakil malaka jibril yazo yace to in taimake ka mana yace a taimakon ka bana so amma taimakon Allah nake so kafin ya kai wuta Allah yace ya naru ya kai wuta kuni bardan ki kasance sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim ga adan ibrahim saboda haka ko ɓargare wuta bai yi ba shi shi an jefa shi ɗauka kamar an sashi kamar an sashi a cikin wani yanayi mai daɗi kamar an sashi a cikin AC wuta ta gama ci aka ga Ibrahim ya taso daga cikin wuta ya fito ko warzani ya ba a jikin sa kace to lalle wannan fa ba karin matsafi bane to ka san wanda ke wanda ke neman ka da sharri wanda Allah ya nufe shi da bata jama'a ba zai taba shi zuwa ga hanya ba wallahi malam shi yasa duk yadda za a yi duk rantsi duk wahala daga ran da kake an ce wannan abin addini ne wannan abin alkhairi ne ka yi ƙoƙari kawai da an gaya ma gaskiya bi ta don wallahi tsayuwa akan wannan fatar ba za ta ƙara ma komai ba sai ɓata har zuwa lokacin mutuwarka kamar addu'a shi aka yi sautu maryam aiko me Allah ya ce kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda kace da su duk wanda ya kasance akan bata to Allah ya ninninka masa wannan ɓatar. Kuma ba zai iya farkawa ya gane cewa ɓata ba ce, hatta idza ra'au ma yu'aduna, har sai ya ga abin da ake mar alkawari, imma al'azaba wa imma sa'ata. Ko dai azaba ta same shi ko kuma tashin alƙiyama ta same shi. Allah ya fata ya'lamuna da sanin za su sani man huwa sharrun makanan wane ne fi sharrin matsayi a wurin Allah wa adhafu junda da wanda ya faraunin ainihin rinjina. Sallah ce wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda sai Allah ya ƙarawa waɗanda suka bi ta farkin shiriya shiriya akan shiriyar su. Kaga ashe daga lokacin da ka bi ta farkin shiriya sai Allah ya ƙara maka mene? والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وطن سكر تفرك شريعة Allah sai ya ƙara musu shari'a kuma ya ba su tsoron Allahnsu da kiyaye dokokin Allahnsu. Kaga wannan ya riga ya ƙari. To annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya musu wannan sai Allah madaukakin sarki ya masa goma shi na alkhairi. Yace fa ayyul fariqain ahqqu bil amn. Yanzu kun ce ji tsoron abin da kuke bautawa, ba zan ji tsoron su ba. To amma me yasa ku ba ku jin tsoron Allah da ya halicce ku? Cewa in kun mutu kuna shirka zai muku azaba. kuma abin nan da kuke yi babu wata hujja tabbatacciya daga wurin Allah bangarorin nan guda biyu tsakanin ni da ku wane ne ya fi cancanta ya samu kariya da tsaro inda gaske ne kuna da ilimi kuna sanin haka babu amsa sai Allah ya musu allazi na amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin amma ba su cakuɗa imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amnu waɗannan su ke da menene tsaro su ke da kariya wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu Allah ka shiryar da mu wannan aya bayan ta sauka muminin suka garzaya wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito kace ya rasulullah gashi Allah yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wadanda suka yi imani kuma ba su shafaɗa imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan suke samun kariya da tsaro wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu to Allah ya rasulullah wane ne kin mun mai zalunci kansa ba sai mun zan Allah ya ce musu a'a ba fa yadda kuke tunani bane yace ba ku ji maganar Luqman ga ɗansa ba da yake masa nasiha wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayyi la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim yace ba kaji maganar Luqman ba yace ya kai dan dana kada ka haɗa Allah da kowa a wurin bauta inna shirka lallai ita shirka la zulmun 'azim zalunci ne mai girma to kun ji sai ce musu ai abin da ake nufi mai zulmin anan shine shirka da Allah shi yasa wallahi duk yadda za ta raya da kai a rayuwa kada ka kuskura kai shirka da Allah wata rana wani ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma garin su yace ya rasulullah kai mun wasiya yace la tushrik billah kada ka yadda ka hada Allah da wani walau quti'ta ko da an jajjatsa ka aw hurriqta ko an babbaka ka a wuta kada ka yadda ka hada Allah da wani auren wuta jama'a ku zo su yi manzon Allah to da yau ba maganin babbakawa ma mutum da kansa ke jan kansa ya je kai kansa inda yake shirka da Allah an yi bayanin kaza shirka ne kaza shirka ne ga rubuce rubuce malamai na dauri sun yi kutubu sunna as-sunna na Imam Bukhari ko sharh sunna karanta as-sunna na al-Humaydi ka karanta littafin sharh sharh usul sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal ka karanta littafin kitab at-tauhid da Ibn Manda littafai ga sunan jinjin ash-shari'a na Imam al-Ajurri duk waɗannan littafan aqida ne magabata amma sai ka tada wani yana nan shi kullum ya zama diskin dari'i in ba inda ya za a hada Allah da wani a wurin bauta ma baya jin daɗi Allah ka rada mu akan tauhidi Allah ka tsare mu gabar mu ta farke shirka to sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani ba su shafa da imanin su da shirka ba waɗannan su ke da kariya a wurin Allah kuma su ne shiryayyu sai Allah ya ce wannan ita ce hujjar mu wacce muka baiwa annabi Ibrahim ga mutanensa narfa'u darajatin man nasha Allah ya ce muna ɗauka darajar wanda muka so inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka mai hikima ne kuma masani ne a waɗannan ayoyi ku jama'a sun karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko ashe na ƙasa yana iya yi wa na sama wa'azi wannan ba reni ba ne mahaifinka za ka iya masa wa'azi za ka iya masa nasiha yayanka mahaifiyarka za ka iya musu nasiha kuma wannan ba reni ba ne illa iyaka za ka yi ne bil hikmati wal maw'izati hasana da hikima da mene wa'azi mai kyau sai dai jama'a mu sani duk yadda kake son ka ji wa'azin tauhidi ana bi lalama ana ta ana ta lailaye kan mutane to wa'azin tauhidi ba a yi shi haka wallahi malam tauhidi sai an yi zafi sannan ake sa mutum a kwato shi daga inda yake amma lallaɓawa ana dan wani dan shan fanya ba a san a bayyana abin a dan yi nan a dan liliya a yi nan a can ina tabbatar maka mutane ba su imani ba ku ji annabi ibrahim yau baransa kai da yake mishi me yasa kake bauta abin da baya ji baya gani ka ji maganar fa baya ji baya gani ko ba zai iya amfana maka da komai ba yace kai baba ina ganin ka kai da mutanen ka kuna cin bata mu bayyana kino ne sai kai ai wannan mutum yayi zafi to haka wa'azin tauhidi yake ba maganin alalla ba maganin rurrufawa ba maganin ka faɗo ta kalmar da za ta iya ɗaukan harshen damu ko dai ta ɗauki ma'anan kaza ko ma'anan kaza a'a ita direct ake faɗin ta kwatsam kai ta faɗo kamar kwaron kwatsa an gane wannan aiki saboda ka shi yasa ga annabawa da manzanni babu wanda ya taɓa koyi da awar Allah ya dinga nuna mutanensa to ai ba ku gane ba ne da kun ɗan yi haƙuri da wannan abin zuwa ɗan wani lokaci ku gani a bauta a'a ina ba haka ake ba kai ɗaya ne kawai ku daina haɗa Allah da wani ba ku da abin bauta da cancanta sai Allah shi kaɗai ba ku da hankali ne ba ku da tunani ne ba za ku ji tsoron Allah ba haka annabawan Allah suka dinga yi al-mau'izatul hasana wani lokaci shine tana da matakai al-mau'izatul hasana wanda ya san gaskiya ya bugire mata da gangar shi mawuyin hasanin shi daban ce shi ana mishi wa'azi da kaushi a kausasa masa a gaya masa magana za ta ɓata man rai na biyu wanda shi kuma tsakatsaki ne ya ɗauko hanyar sanin amma ilimin bai riga ya kai zuwa ga inda ya kamata ba to wannan abin da ke bukata shine ne a ja shi da dabara da wa'azi mai kyau a kai shi zuwa bacci sai kuma na ƙarshe shi ne jahili fituk wani shi bai san kami ba to ka ga shi kuma yana buƙatar ilimi ne tun daga ina tun daga tushe har zuwa lokacin da zai fahimta ya gane kuma ya bi saboda ka wani lokacin kaji malami sun yi zafi da za ka tambaye shi da wa kake zai ce maka da su wane ne ko su wanan nan an san sun san kaza ɗin nan gaskiya ne amma sun bijire sun ƙibi da aka usulubin alƙur'ani haka yake game da su mun gane wannan Allah ka shirya da mu wannan kenan sannan abu da biyu jama'a waɗannan ayoyi sun nuna mana cewa ashe da'awar annabawa da manzanni ba maganin bagai annabawa da manzanni ba sa dungu an gane a zuwa faɗa maka wata magana da da wuya ka iya gane ta ka ji ta ɗan sama sama da kyau wannan abin da me ake nufi ne a'a kai tsaye ne suke faɗin abin da Allah matsaukakin sarki ya aiko su zuwa gare shi. Mun gane wannan? Sannan abu na gaba, yayin da za ka yi jayayya da mutum akan wani abu na addini, to kana da buƙatar yin amfani da dalilai ma na hankali. Mun gane wannan sai, kana buƙatar yin wannan. Allah matsaukakin sarki ya shirya da mu. Yanzu haka jama'a kun ji abin da Allah ta'ala yawa annabi Ibrahim alaihi salam sai ce inna rabbaka hakimun ali sannan ƙarshe za ku gane cewa da wanda mutum yake yi akan kaɗai ta Allah shi ne kaɗai abin da zai sa Allah ya ɗauka darajarka ka zama daga cikin manyan bayan Allah amma wallahi duk karantar da fiƙihunka kana karantar da fiƙihu kana karantar da tsarki kana karantar da mu'amala ba ruwanka tauhidi wallahi kai ma wata sai ka lalace me yasa saboda tauhidi shi ne mafi girman abin da Allah ya aiko manzanni kuma suka da littafi domin sa an gane wannan ne shi yasa zaka karatu cikan mu dole akwai tauhidi a ciki ga tauhidin ga mu'amalan ga ibadan ga tsarkin ga malam abakar ya kawo da usul ahkami mu kuma na kitabut tauhid kafaji ko da kitabun shirkin nisa ga littafin cikin sunna da kai yana yi kaga an firka ne tsakanin kowane ɓangare ka san addinin ka san kaɗin Allah ka san mu'amala ka san komai na rayuwa to haka ake tsarin karantarwa amma a ce ana karantarwa gaba ɗaya ba tauhidi to da awa ce ba Allah ka samu gyara Allah ka samu gyara wannan kenan to bayan Allah ta'ala yayi wannan sai ta gaba da cewa habna lahu isaqa ya
wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiga bar cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba saboda wancan alkhairi Allah Ibrahim yayi sannan Ibrahim ya kai wani matsayi na rayuwa daga shi sai matarsa ko babu haihuwa babu haihuwa tsakanin shi da wa matarsa to sai yayi tafiya ya je ya sami wata baiwa kuma ina fata an gane wannan wannan bai wata cewa ce hajar to hajaran kuma anan ibrahim ya same ta amma anan ibrahim dai yana ta addu'a ya Allah ka bani da ya Allah ka rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da na kwarai Allah ka bani da na kwarai yana ta addu'a sai Allah ya bashi annabi Isma'il bayan annabi Isma'il sai kuma Allah ya bashi annabi Ishaqa ina fata an gane wannan karkashin annabi sahaba kuma ka samu wani annabi yaquba to shine Allah sai ya ce wa wahabna lahu ishaqa yaquba sai muka bashi ishaqa da kuma yaquba kullan hadaina dukkanin su su ma din sai muka shiryar da su kaji ta kuma shine Allah su ma din sai muka shirye kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu gabanin haka mun shirya da annabi Nuhu alaihi salam wa min zurriyatihi daga cikin zuriyarsa Dawuda akwai annabi Dawud shi ma annabi ne manzo wa Sulaimana da Sulaimana shi ma annabi ne manzo wa Ayyuba akwai Ayyuba wa Yusufa da Yusufa wa Musa da Musa wa Harun da Harun wa kadhalika najzi al-mufsidin kamar haka ne muke yin sakamako ga masu kyautatawa wa zakariya haka ne da annabi zakariya wa yahya da annabi yahya dan zakariya wa isa da annabi isa dan maryamu wa ilyas da kuma annabi ilyas kullum min as-salihin dukkanin su daga cikin bayin mu ne nagartattu wa isma'ila sanda isma'ila wa yasa'a da yasa alyasa wa yunusa da annabi yunusa wa luqa da annabi lut wa kullan faddalna 'ala al'alamin dukkanin su baki daya mun fifita su akan dukkanin talikai baki daya Allah ya ce min aba'ihim haka nan daga cikin iyayensu wa zurriyatihim da ƴaƴayensu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wajtabainahum mun zaɓe su mun tace su mun zaɓe su wa hadainahu ko mun shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madadici Allah sai ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi wannan shiryan Allah ce wacce yake shirya bayinsa da su Allah ce walau ashraku da a ce waɗannan mutanen za su haɗa Allah da wani a wurin bauta ku ji annabawa da manzannin nan kaf da aka ambata a nan Allah ce walau ashraku da za su yi shirka da Allah la hadiqa anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suke aikatawa rankata kaf da Allah madaukakin sarki ya lalata wannan aikin nan su Allahu akbar jama'a ku dubi wani abu guda daya wannan ya nuna maka wani abu ne muhimmanci da ya kamata ka lura da shi duk mutumin da bai da abin da za a ji tsoronsa to ya tabbata shi ashe shi mara iko ne akan komai sannan abu na biyu mu duba da kyau mu ga waɗannan abubuwan jama'a ashe duk wanda ya haɗa Allah da wani auren bauta shine wanda ya laifin da babu kamansa a duniya ku duba annabawa da manzanni ne ba maganin wasu waliyya ake ba ai daga nan ka san cewa Allah ya nuna cewa waliyai sun fi suwa ne ai annaba sun fi suwa ne sun fi waliyai shi za ka ga ambaci ko ɗaya ba nan nan ana maganan annabawa ne da manzanni amma su ɗin Allah ya ce walau ashraku da za su yi shirka da Allah akan wani abu su haɗa Allah da wani a wurin bauta la habiqa anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka aikata rankata kaf da ya lalace Allah ka tsare mana imanin jama'a wannan ya nuna maka cewa wallahi duk wani aikin da za ka yi wanda aka ce akwai shirka a cikinsa yi kokari duk yadda za a yi ka nisanci wannan aikin duk yadda za a ziga ka duk yadda za ka ji cewa a ai mu sai wani wani abin ban mamaki da na gani shekaran jiya a tiktok ne ko ko a facebook ne reels haka na dauki yara sun sanya riguna da hoton Sheikh Ibrahim Iyas Aljiri ga su. Wai suna sallah, barhamu akbar. Wallahi al'azim. To wannan koda da izini suka yi, wallahi sun kafirta. Koda ba da gaske suke misali, wallahi sun kafirta, ba su ba a jini musulunci. Allah abokin wasan wani ne? Wannan mutumin shi aka haife shi gaba ɗaya. an san waye shi an san waye uwarsa an san waye ubansa an san waye danginsa an san inda ya je karatu an san har mutuwarsa shi kansa mutuwarsa kai shi asibiti aka yi ana neman masa lafiya ya mutu a da yana da halin ba kansa lafiya da ba kashi asibiti ba ko ina son nuna maka dan adam ne kamar kowa shi ma amma yadda wasu suke kamba ma shi suke ɗaukar shi kamar wani Allah yanzu kaga an ɗauke shi kai tsaye yara ne ga su samari mala amma an ɗaura su akan hanya bata hanya ta kafirci hanya ta shirka da Allah subhanahu wataala wannan ba karamin tashi hankali bane shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hadithin Imam Ahmad ya rawaito yake cewa ashaddu nasi azaban yawm al-qiyamah alladhi qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun mutumin da annabi ya kashe shi ko ya kashe annabi nabiyunsu wa imamu dalala da duk wanda ya zama jagora ne akan fatar da mutane ya fi kowa tsananin bala'in azaba ranar alkiyama ai ta faɗin wasu falaloli ga annabawa ga manzanni ga sabon manzon Allah duk waɗanda su ne ba dan su ba dukkanin mana arna ne ina ga muku wannan da ba dan sabon annabi Muhammad ba da dukkanin mana yanzu da mu arna ne wallahi malam su ne suka yi dakon addinin suka yada shi suka yi abubuwa ma na ban mamaki a rayuwarsu amma ba ka jin ana kawo tarihi sai tarihin wasu waɗanda ba a ma san su ba Allah ka kare mana imanin da ka jama'a wallahi dole mu shiga tete mu ƴaƴan mu da Allah ya bamu ƴan uwan mu da iyayen mu wallahi amana ne a wuyayen mu mu ji tsoron Allah mu ba su tarbiyya irin ta addini mu tarbiyyance su akan tauhidi kowane bangare da ka sani akwai waɗanda suke ainihin wato masu wuce iyaka dole ne a nuna mutum ga iyaka inda ya kamata ya tsaya ga inda ya kamata abin da ya kamata ya yi ga abin da ya kamata ya bari Allah ka tsare mana imanin mu saboda kwarewar lokaci za mu tsaya a nan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ta'ala ka gafarta wa mutum baki daya Allah muna roƙon ka sanya aljanna kan kuma a gare mu baki daya ya Allah muna roƙon ka yadda muka ga farkon wannan wata haka Allah ka kaddara rayuwarmu ta kai ƙarshen sa cikin ƙoshin lafiya da dimbin alkhairi da ƙoƙari wajen ibada da bauta gare ka ya Allah. Ya Allah ka azurta mu da ikhlasi a cikin dukkanin ayyukan mu da bincikan mu baki daya. Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin bayin ka waɗanda kake so ka yarda da su. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عليكم السلام ورحمة الله